بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين baya haka ɗan uwan mu'minai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da sake saduwa da kuma wannan masallacin ya albarka masallacin da ke gina da jami'a da ne ne kan titin a misali anguwar kafar da ne shi da ya kare a kuma kafin jihar bauchi najeriya yau muna sha biyu ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar da ya halitta farin jaka da shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya haihuwar annabi Muhammad yan uwa masu kallon mu da sauraron kuma tare da mu domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma cikin wannan sura na albarka ko turawa wanda za mu kasance Allah ta'ala cikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون
الله سبحانه وتعالى يقول لنا آية أولم يهد يجب بين للذين يرثون الأرض ga wa'anda Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ya gadi da kasa ainihin wato a gare su min ba'di ahliha bayan an halakar da ainihin ahalin mutanen alkariya din kafirai kenan Allah ta'ala ce an launa sha'u da mun so mun ga dama a sarnahu ai ma'ana sai mu azabta su ma kalla bi zunubihim da ainihin wato zunubansu kama a sarna min qablihi kamar yadda muka azabtar da waɗanda sun gabace su yayin da sun karya kamandannin su yanzu wannan abin da ya yi aka yi wa wanda sun gabace su kamar mutanen annabi nuhu mutanen annabi salihu mutanen annabi hudu mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi lutu ai mun karanta mun jibo shine anan na malamin tafsiri alam yaka haqa ko zalika yanzu ba ta tabbatar da wannan azaba ne ta tabbata gare shi ba lalle ne tabbatar azaba ta tabbata don kowa ne an ga ya wa nadabu ala qulubihi Allah ta'ala ya yi rubi akan duka ta zuwa lafiya ta mu saboda ba ka jin wa'azi idan aka mutu wa'azi ba su da wani wa'azi
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ya shiga manzon Allah tilka alqura wa inshalaka wa inna alqamu da muka ba ku cikin shi annabawa da abin da ya faru a cikin aina uku alaihi muna kiskanta maka labarin su ne kai ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama min anba'iha daga labarun waɗannan alƙariyu da mutanen alƙariyu da abin da ya faru da su da yadda manzannin su kirayar zuwa ga imani da yadda suka saba musu da irin abin da suka gaya muku da kuma yadda ƙarshen al'amarin su ya zama Allah ta'ala ya ga Muhammad muna baka labari wala kada ja'atu rusulukum bil bayyinat dan hakika wayannan manzanni da muka ba su labarin su manzanni su dubo muku da hujjoji bayyanannu a kiri kwalo amma kama kanu yi ba su kasance sun yi imani yayin da waɗannan hujjoji suka zama kuma in bima kazzabu saboda abin da suka rigaya na kafirci da suke a kansa ne kawai shin gabanin aiko manzanni zuwa gare su suka doge a kan wannan kafirci ba su dawo sun yi imani ba Allah ta'ala ya ce ka zalika ya da'u Allah ala qulubil kafirin kamar haka Allah subhanahu wa ta'ala yake dawa yake ya rishi akan zukatan kafirai ai ta musu wa'azi ai ta musu wa'azi ba sa ji zukatan sun zama abuke su zukatan sun kai da shi ko da sun ji kunnuwar su zukatan ba sa ji ba Allah ya kamar wannan وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم
Allah ta'ala لفاتقين
ya ce wa ma wajanna li aktharihim min ahadin ba mu samu mafi yawa daga mutanen waɗannan alƙaryu ba cikin masu cika alƙawarin Allah ba a tare da cikin cika alƙawarin Allah ba ne cika alƙawarin Allah shi ne imani da Allah da imani da manzannin da aka aiko musu Allah ta'ala ce wa in wajadna kadai abinda muka samu na rai da kafirin wayannan alkariyun aksaru illa fasik mafiya yawan su wallahi fasikai ne ba su yi imani na ai aksaru fasikuna naqiduna lil ahd sun kasance masu warware alƙawarin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ni wanne ne alƙawarin shi ne da alƙawarin da Allah yake gaya mana a can gaba a suratul Isra'i cewa wa awfu bil ahad innal ahada kana mas'ula to cika alƙawarin Allah lalle alƙawarin Allah ya kasance abin tambaya ne ga yin ranar tashin da kiyama shine alƙawarin da aka ɗauko shi tun ana alamin arwa Allah ta'ala ya tara dukkanin manzanni ya tara dukkanin halitta cewa da aka yi ko manzanni za su yi imani da su suka ce za su sun riƙe alƙawari ke nan aka turgi ta sun riƙe alƙawari amma dukkan su da aka yi musu da manzanni ba su cika wannan alƙawarin ba suka ainihin masu kafirce su ba su yi imani da su ba أنا وإن كان كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رقب من أصحابه الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كفرشي ينا cikin karafka ainihin wato na sahabban fa qala Allah ya ce da su baya kuli baya kuli ku yi mini mubaya ku yi mini mubaya qalu allama mubaya ya rasulullah akan menene za mu yi maka mubaya قال صلى الله عليه وآله وسلم أشهد تبايعونني على الصلوات الخمس في مبايعة أكل سيد السلولي بلادي الحياة وصيام رمضان في مبايعة أكل ذاك أبي سوة رمضان والزكاة في مبايعة الله يبارك فيك تتكين الزكاة ذاك بعد الزكاة والحج في مبايعة إنما الله in Allah ya ba ku dukiya da za ku yi aikin haji lafiya za ku yi aikin haji za Allah ya gaya wa sahabban su yi masa mubaya a kan waɗannan abubuwa guda hudu amma wa aka sa kalimatan sai ya boye wata kalma ya faɗe ta kamar kasa kasa ƙara sannan sai manzo Allah ya ce to ni mubaya wa Allah tas'aluna ta shay'an a rayuwarku har ku kare ba za ku sake roƙon mutane komai ba ba za ku tafi a roƙo ba kafai ba ba ya uku suka yi mu baya a kan waɗannan abubuwa a ran zalika kan wannan ba wallahi ba wallahi rantsuwa ga Allah tun daga ranar da sabon nan suka yi mu baya a manzon Allah akan tsaye da sallah da azumin wata Ramadan da ba da zakka da yin aikin haji da kuma suka yi masa mubaya ba za su yi roƙo ba tun a wannan ranar su a sake gani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ya yi roƙo. Kai daga cikin su ma akwai wanda ya kudu sautahu wa huwa ala ba'inin fala yaqlubu ahadan yunawilahu iyyahu. mutum yana kan rakuni sai bulalarsa ta faɗi kasa amma tunda ya yi mubaya'a a manzon Allah ba zai sake yin roƙo ba sai ba zai ce da wani da Allah bai roƙo bulalarsa ba Allah zai ga wani ba ridwan Allah ta'ala in sai dai ya sauka ya ɗauko bulalar ai ya riga ya yi alkawari a manzon Allah ya yi mubaya a manzon Allah ba zai sake yin roƙo ba don haka sai dai ya sauka ya ɗauko wannan bulalar fala ya zilbu ahadu yana bi lauriya wannan me yasa wafa'un bil ahad saboda cika alkawari na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan uwa wannan kalmar ta karshe sun je wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabban suka yi masa mubaya akwai abin dubawa akwai izina wannan ashe yana karantar da mu ɗabi'ar roƙo mummuna ɗabi'a ce ɗabi'ar roƙo mummunar ɗabi'a ce ballantana ɗabi'a irin ta tumatanci ka je kana faɗin maganganu na ƙarya kana yi da mutum don ka kalli wani abu a hannunka mummunar ɗabi'a ce hatta bara da mutum yake yawo yake kewayawa akwai lokacin da bara ta halatta gare shi amma akwai lokacin da bara haram ne gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗi a wani hadisi man sa'ala ala man fataha ala nafsihi باب السؤال فقد فتح على نفسه باب السماء duk mutumin da ya buɗe wa kansa kofar bara ko roƙo to hakika wannan ya buɗe wa kansa kofar talauci shi da talauci ya yanke wa talauci cibiya har abada ba za ta rufu ba in da kuka Allah madaukakin sarki ya arzuta ka ya hore ka da hakuri Allah madaukakin sarki ya hore ka da tawakkali a gare shi sannan Allah maɗauki sarki ya hore ka da babban shi ne yin addu'a. Duk mutumin da Allah ta'ala ya masa wannan ya masa arziki ne girma. Kaga addu'a yana daga cikin addu'o'i ma'aiki ba ga addu'a na na Fatima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata. Allahumma qabid fi qalbi rajaka raja'aka hatta la arju ahadan siwaka. Ya Allah ka sanya duk abin da zan nema da sa rai da tsammani ya zama a gare ka zan yi tsammanin ban da a wajen ya Allah ka hana ni kullum tsammanin abu a wajen wani hatta la arju ghayraka a wata riwaya hatta la arju siwa sai da ba zan taɓa tsammani a wajen wani ba ta wata addu'a daga binta ka san wannan addu'ar kana nema a wajen Allah ne kadai baka da bukata a wajen wani tana fara farkon buɗe aya ta sura ikhlas qul huwallahu ahad lahu sharikun fi mulkihi wala walad ورزقه هو يجري على طول المدد يا رب خذ بيدي من الضلال الى الرشد ونجني من كل ضيق ونكد يا اله الفضل بحق الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد wannan addu'a babbar addu'a ce da Allah ta'ala yake sanya bawa ya dogara ga Allah ya kuma tattara al'amarinsa wajen Allah ya maida komai nasa wajen Allah ta yadda duk matsala da ta yi masa tarnaki ba zai ɗauke ta zuwa ga wani Allah ya kai tunanin alhaji ba kuma abun kunya baya almajiri almajiri da kasan Allah ga kowa ma abun kunya amma wallahi munin al'amari ya ci akan almajiri dalibin ilimi kai da kasan Allah matsala sai maka tarnaki wai ka tinkari wani alhaji wani yalla kai wani menene shi ka je wala dan ta kai su mutuncinka ko bai ta bai ce ma ku zaka wala in ka kalli wannan addu'a abin da take faɗi da sunan Allah wanda yake shi kadai guda maka ce ko بفضلها يا رب لا تكلني إلى أحد ubangiji Allah don falalar wannan sura mai girma ta tafi wallahu a kar ka sanya ni in dogar zuwa wala tuhawwijni ila ahadin kar ka sanya ni in kai bukata ta zuwa ga wani Allah wadmini ya rabbi an kulli ahadin ya ubangiji Allah ka wadatar da ni daga barin kaiwa bukata ta zuwa ga wani Allah ya man ilayhi al-mustanidu wa alayhi al-muqtamad ya wanda shi ne majingina kuma shi ne abin dogaro aliyan alal ula ko ula wanda matsayi da matsayi da ya dauka akan komai fardun samadun munazzahu wanda yake matsayi ne biyan bukata tsarkakakke laysa lahu sharikun wala wala bai da abokin tarayya bai da da bai taba haihuwa ba bai haifa ba a haife shi ba ya ya sayyidi kudiyyati min al-dalal ila rusul za a kuma ji Allah kai riko da hannu na ta faka da zuwa shari'a wa najjini min kulli dhiqin wa nakadin ka tsayar da dai daga dukkan kunci da nau'i da kowace wahala bi fadlillahi bi fadlil ilahi sama don falala ta ubangiji Allah kana ƙara roƙo Allah da zatin wanda yake a saman mai biyan dukkan bukata لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد wanda bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da wani kini tare shi bai da abokin shawara bai da uba bai da ɗa ballantana ainihin wato a rarrashe shi ko a yi masa shugaba ko a bashi mai to idan ka kai majinginar al'amuran ka zuwa ga ubangiji Allah ta'ala wallahi ya kuma wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ga wa sahabbai kenan su yi masa mubaya'a akan wannan da suka yi masa mubaya'a akan wannan sai da salloli guda biyar azumin watan Ramadan yin aikin hajji ga wanda Allah ya bashi iko ba da zakka ga wanda Allah ya bashi dukiya da sai da tabi sannan ya faɗa musu wannan kalmar nan ta ƙarshe babbar kalma su yi masa mubaya a kan wannan cewa ba za su taɓa roƙon wani ba Allah ta tsalun nasu shay'an su yi masa mubaya ba su yi kowa ba ga kuma manzo Allah ba baya su suka yi masa mubaya a kan wannan wannan kamar ba alƙawari ne mubaya nan kamar alƙawari babu gudun kar su warware alƙawarin nan sahabin manzo Allah yana kan doki ko yana kan ramuni bulalar da ta faɗi ƙasa ya zama na cewa ba zai iya cewa wani ne ko mun saboda ya yi alƙawari a manzon Allah ba zai taɓa roƙon kowa wani abu ba sai an yi ya ko kai ko kaya ashe da uwa mun lura da wannan ya ishe mu yadda za mu kare kanmu kare mutuncinmu da ainihin wato martabar mu mu tattara dukkan bukatun mu ko da yaushe ya zuwa ga wanda yake da yi wa kowa ya kowa bukatun kuma wallahi in ka tsaya da addu'a ya ta ofarsa ya yi masa alƙawarin zai ku ku umi astajib alƙawarin Allah ku roƙe ni zan amsa sannan Allah ta'ala ce summa ba'athna min ba'dihi Musa ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ce da baya waɗannan musulmi da suka aiko ɗaya baya ce ala na saki tun daga kan annabi Nuhu alaihi salatu wa salam annabi Salih annabi Shu'aib annabi Hud annabi Lut ko wajen sun su guda biyar sun mun karanta su da aji aji wasu amin su ya kasance. Allah ta'ala ya gaya manzo Allah mun kissanta maka waɗannan kissoshi zuwa gare ka. Wanda da ba ka ba ilimin ka a gare su ma'ana ba ka da wannan kissar ta waɗannan annabawa. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa sannan bayan waɗannan annabawa muka aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam ila fir'auna wa mala'ihi muka aiko shi zuwa ga fir'auna da ainihin jama'a fazalamu su ma dai gidan ɗaya su ma suka zalunci kawukan ba su yi imani ba kafaru bi jami'il aya suka suka kafirce wa dukkanin ayoyin da Allah ta'ala ya aiko wa annabi Musa kama daga ainihin wato littafinsa ainihin wato injila littafin injila wanda aka aiko da shi a taura da a taura sannan da ayoyin guda tara wanda Allah ta'ala ya ba annabi Musa a matsayin a matsayin mu'jiza suka tsallake wannan ayoyi Allah ta'ala ya kwanta da fasara da ayoyi ka duba yaya karshen wayannan kafirai da suka karya da annabawa su masu barna a baya kada da kafirci yaya karshen al'amarin su hakan wannan aya bayan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin manzanni waɗanda suka gabata da mai mutuwa da baya annabi Nuhu da annabi Hud da annabi Salihu da annabi Yusuf da Shu'aib sannan Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ya sake aiko annabi Musa alaihi salatu wa salam ila Fir'aun zuwa ga Fir'aun bi ayatina da ayoyin mu a guda tara Allah ta'ala ya aiko annabi Musa ya ba shi ayoyi guda tara wannan ayoyi guda tara akwai akamuka wato kandar annabi Musa alaihi salatu wa salam waliyadul bayda da hannun ta fari wanda idan ya tafi shi daga cikin aljihu sai ga ya bari yana aka kota wannan ma mu'jiza ce wannan ma aya ce da ainihin wato jarrabar mutanen da aka yi da bari na shi abinci shi ma wanda yana da cikin mu'jiza haka nan tufana yana daga cikin mu'jiza da ainihin wato jara ainihin wato fari da Allah ta'ala ya jarrabi mutanen da shi shi ma daga cikin mu'jizarsa wal ummal da ainihin wato farfata Allah ya jari mutanen kirshi wadda fa'ade da kuma ainihin kwaɗi da Allah ya jari mutanen kirshi wadda mutu jini shi ma sai ya jari Allah ya jari mutanen kirshi mutum duk aka jari a garin gaba ɗaya da ke ko ruwa randa an kare da mutane za su sha kana ɗiba sai da ke kun jere na kuma ka ɗebo ruwa ka sha sai da jere in ka je ka ɗebo ruwa a rijiya jini za ka duk wanda da cikin jarabar Allah ta'ala ne su sannan jaraba ta ƙarshe shi ne ta shafi mutane ma gaba da wa kullu ma masuratu wa'annan ayoyin duk suna na rubuce ne na sura a cikin wannan sura ta al'arab muke karantawa da insha Allah ta'ala banda a kan su banda shafewa ita a kan cikin surun yunus a kawo ayoyi na shafe mutane a nan isa هذه آيات موسى وإن آيوي مذاكرة شكرا أن موسى عليه الصلاة والسلام ما لك تذكر الآن تذكر الآن لا محمد شيخ وليد هذا هل لم يستعلم موسى لا محمد شيخ أشكو المسورة حتى نجرب الفيل حتى مستعلم موسى لا محمد شيخ أشكو أما التنزيل الثاني تشري أيديهم وأسلوب الثاني معناه رؤي نبي جوانا سورة لا محمد haka nan ayoyin da aka ba shi na fari da farfata da ainihin fari da kuma ainihin wato jini shi kuma za mu ambaci da can zai zo labari da zai zo a cikin sunan yunus insha Allah wayannan ayoyi da ake musu alaihi salatu wa salam fi Qur'an arsalahu Allah ila fir'auna Allah wanda yake saki ya aiko shi zuwa fir'auna wani ne fir'auna fir'auna asalin sunansa shine al-walid bin mus'ab bin riyad الوليد بن مصعب بن رياض شين أصل فرعون سنة بن أصل واتو شي فرعون لقديني لقديني نسونا كروتا su wanda ya zama yana mulki a ƙasar Masar to ana ce masa Fir'aun laqabi ne na sarauta ba sunan wani mutum ne a yayin ba ina ba ta an gane wanda ya zama yana mulki a ƙasar Masar to sunan sa ayi wa ta ake masa sahabu masa ma'ana sarkin Israel kamar dai shi Fir'aunan nan ainihin kasura min arba al kan wata ya rayu yana mulki a masa sama da shekara ɗari hudu sama da shekara ɗari hudu yana mulki kuma don ka gane Allah ta'ala ya rufe Israel sama da shekara ɗari hudu da ko ciwon kai ko ciwon kai yana nan cikin jin daɗi da ainihin wato walwala sannan idan ya tashi karin kumallo rakin rakuli guda ajiye yanka shi za a gyara masa da shi ainihin wato yake karin kumallo da shi wannan shi ne ya zuɗar da shi har ya kai shi ga matsayin da'awar allantaka akwai irin waɗannan sarakunan da dama wanda aka ambaton su da lakabi na sarautar alkariyar akwai sarkin fitra sarkin fitra shi ma lakabi ne nasa duk wani wanda yake sarauta a ƙasar farisa ana ce masa fitra ba wai sunan wani ayyanannen sarki guda ba ne haka nan akwai sarki da aka ce masa kaisa sarki kaisa shi ne sarki ruku shi ma wannan kaisar sun sunan su wani sarki ne wanda yake sarautar kasar rum ita ne kenan ko sannan akwai qa'an shi ne duk sarki da yake sarauta a shaida shi ma wannan ainihin qa'an laqabun ta akwai tuba shi ma sunan sarki ne wanda yake sarauta a yaman duk wani sarki da yake sarauta a yaman ana ce masa tuba wayan duka adil alqabu lil muluk wayan lakwa ne duka na sarakuna wayan kasashe ko na wayan garuruwa wanda kowane gari da lakabin sunan sarautar wannan gari shi fir'auna wanda Allah ta'ala ya yi annabi Musa ya zuwa gare shi wato walidi dan makkah kenan dan rayyan shine wanda insha Allah ta'ala alqur'ani zai ba mu kissa yanzu irin fafata da suka yi da shi annabi Musa da kuma ainihin Fir'auna. Allah ta'ala ce ya aiko zuwa ga Fir'auna da jama'arsa fa zalamu suka zalunci kawo kansu da ayoyin da Allah ta'ala ya aiko annabi Musa da shi ba su yi imani ba. Allah ta'ala ce fanzu ka duba kai fa kana aqibatu mutaqin ya ya karshen kafin suka yi imani suka ci gaba da barnatu a bayan haka yake kasancewa muna da shakka babu ma'ana ko shakka ba yi yadda ya kasance ga waɗancan an na kafirin al'ummu da suka gabata sun imani da manzannin su ma wannan haka ba Allah ta ya وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين
الله سبحانه وتعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين نبي موسى عليه الصلاة والسلام سياق فرعون إني رسول الله للذي ولم أنزل إليه إني رسول إني مرسول إليه من رب العالمين لعله أن يجسدي يكون daga wajen ubangiji sarautai ilaika kuma ya zuwa gare ka sai ke fir'aun ya yi imani ya yarda ya kaskata ba kaskaro فرعون يبعث عن موسى قال له هذا صدق فقال موسى النبي موسى عليه الصلاه والسلام يشهد شيء انا مي حقيق علي للي يا تمسن تمرين الا اقول على الله الا بزن تأخذ مثل ما لا تقريا الله سيدي بسيا سيدي بسيا دعاك إلى شيء دعمك تنشي بكم ببينة من ربكم na zo muku da hujjoji da ayoyi daga wajen ubangijinku fa arsil ma'i bani isra'ila ka tura tare da ni zuwa birnin sha ainihin wato da bani ainihin wato da bani isra'ila muka je ainihin dan a tabbatar da wannan da'awar cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kuma Allah ta'ala ne ya aiko shi don haka yanzu yana kiransa zuwa ga imani da Allah والتخلي عن الاسترقاق بني إسرائيل يدينا بوتر دا بني إسرائيل أين وتقبيل سنين وإرسالها معه لأيكيتا تارد أن موسى إلى موئن آبائهم في دواء أسر الفتحية يمشي في الشعب وقال فرعون فرعون يشعنا in kunta fi tabi'atin fa tabi'a in kunta min as-sadiqin in daga cikin har ka zo da ayoyi da suke tabbatar da gaskiyar da awarka to ka zo mana da ayoyin mu gan su anan in ka kasance mai gaskiya ne cikin da Allah ya فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ya fara gabatar da ayoyin da kauna ne ba ne Allah ta'ala ya ce fa alqa asahu fa idha hiya qurban mubin Allah Musa alaihi salatu wassalam sai ya jefar da sandarsa a filin farfajiya nan gaban Fir'auna sai ga shi matsayin wato sandar ta zama bayyananniyar macibiya abun mamaki abun mamaki aya ta farko ce. aya ta biyu wannan za a yi sai ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shiro hannunsa daga aljihu ya miƙar da shi sai ga hannun ya zama kai zahiya bai za sai ga hannun ya zama kai yana kyalkyali kamar irin rana kamar irin hasken ranar nan yadda take ɗaukar gidan mutane haka hannu yake ɗaukar gidan mutane da nazarina ga masu ainihin wato kallo ido a hannun ashaddu bayani hannun ya mai tsananin bayani sannan wa ashaddu shi'a shamsi mai tsananin hasken rana ne wa'annan ayoyin da Allah Musa alaihi salatu wasalam ya gabatar wa Fir'auna hannu a sandarsa da ainihin hannunsa wannan sandar ita ce sandar nan da ya karba a wani annabi Shu'aib alaihi salatu wasalam dan a inda Allah ta'ala ya koyar masa wata ta amma da yanzu har wanda ya kai ziyara ya zuwa ga annabi Shu'aib inda ya samu kayan annabi Shu'aib a wajen bakin rijiyar nan za su nemi ruwa su sha ba su samu wanda zai buɗe musu ba annabi Musa alaihi salatu wassalam ya sa hannunsa mai albarka ya buɗe rijiyar sannan ainihin wato suka ɗebi ruwa suka sha sannan suka tafi zuwa ga annabi Shu'aib bayan sun koma gida suka ce sun samu wani mutum wani mutum mai karfi mai amana ko annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam ya ce ke zo su zo da shi aka zo da shi dama sirrin haɗuwar da annabi shu'aibu shine ya tafi wannan sanda da annabta dukkan annabawa sandar annabta su tana hannu annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam wannan sandar kuma wadiya ga adam ita ce sandar annabi adam alaihi salatu wassalam allati nazala biha min al-janna wanda ya sauko da ita daga aljanna wannan sandar tuluha thalathuna zira'a tsayin ta zira'i 30 ala kadari qamati Musa amma ba ba qama ba Isra'i irin namu ba Isra'i a tsayi Isra'i irin na annabi Musa alaihi salatu wassalam Isra'i irin na annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan wa kana idza sara bil haywan ila al mar'a yanamu wa tasqa al asa radiya ila da cikin kujidar sandar idan ya tafi yana kiwon dabbobinsa wannan sandar da take tashi take kulawa da dabbobin tana ciwo الله wa idza ata li bi'rin idan yazo wajen rijiya zai sha ruwa yadkhulu ra'at al-asa ko yudkhilu ra'at al-asa sai ya shigar da ainihi wato kan sandar a cikin ainihin rijiya wannan ran sandar sai ta zama guga kuma ta zama igiya sai ya ɗebo ruwa ya الله wannan yana da cikin mu'jiza da wannan sandar suke da shi fa takunu dalwan wa habalan sai ta zama hula kuma ta zama igiya hatta yuqi ghanamahu har ya sha da dukkanin dabbobinsa gaba daya wa idza jaa al-layl yayin da dare ya kasance kuma ta kulu misbahan sai har ila yau sallar ta zama ita kuma ta fila din bai da alƙali الله kaje daga cikin gudu hatta yuqi tana cikin haske har gari ya wani ta zama fitila lamma ta'alahu Allah tabaraka wa ta'ala yayin da Allah ta'ala ya tambaye shi can a cikin nan gaba za mu kawo shi duk da haku amma tilka biya ni da ya Musa qala hiya asaya atawakkau alayha wa ushira bi اللي فيه العالم.
yayin da Allah ta'ala ya tambaye shi me ce ce wannan sandar gare ka ya kai Musa ya ce sanda ta ce ainihin wato ina kula da dabbobi na da ita sana- sannan ina ne ina sauran aikace aikacen abubuwa ma'ana ma'arifin ukura sauran wasu bukatu da yake amfanuwa da sandar kaga daga ciki akwai me ɗebo ruwa da ita daga ciki akwai me akwai has- haska ɗaki da ita duk yana daga cikin ainihin wato ma'arifin ukura da Allah subhanahu wa ta'ala ko ta'ala ya hore wa wannan sanda ainihin wato a matsayin mu'jiza wannan sandar yana da cikin mu'jizarsa idan ya jefa ta sai ta koma ta zaune maciya sai ta zama maciya wannan ijabi ne mai girma wanda ya kamata fir'auna da jama'arsa su yi imani da wannan mu'jiza din su yarda wannan maciji idan ya jefa wannan sandar ta zama maciya idan ta buɗe bakinta tsakanin ainihin wato leban sama da leban ƙasa zira'i tamanin zira'i tamanin in ta buɗe bakin kaga wa yake magana wannan masallaci ko wa yake magana wannan masallaci tsakanin leban ta na sama da ainihin wato leban ta na ƙasa zira'i tamanin idan ta buɗe baki fattala'a kibalan duk igiyoyin da waɗannan masu sihiri suke da shi suka ainihin wato jefar a matsayin macizai duk sai da ta haɗe duk sai ta ne ta haɗe su gaba ɗaya kamar yadda za mu karanta a nan gaba cikin suratul arafi sannan za mu samu sha a cikin suratul yusuf duk sai ta ne ta haɗe su gaba ɗaya min hadha al-janib wa idas ina sarfa wa hibalan min hadha al-janib sannan ta dawo ta kan gefen ma ta haɗe sauran igiyoyin da suke wannan gefen gaba ɗaya wannan duka a matsayin mu'jiza da Allah ta'ala ba mai wa hamala ala fir'aun bayan ta haɗe wa'annan macizan sai kuma ta tushe shi kan fir'aun sai kan a'a idan sai wannan abin da mutane suka gani fazzahaman nasu mutane suna cinkusun mambaku yayin da aka abin da macijiyar nan take sai kowa gudu kowa yana neman ta kan fama ta minhum kamsuna kamsuna 20 alf yayin da aka macijiyar ta yi kan fir'auna duk mutane kowa ya tsoka mutane aka shiga gudu wannan ya tafi wannan wannan ya faɗi kan wannan sai da mutane dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar sannan fasara fir'auna ya kudu sai fir'auna ya zama yana faɗa a nai musa ya musa kuna shi duka billah allazi arsalaka amsikha ya musa ina rubuta don Allah wanda ya aiko ka yanzu ya yarda Allah ne ya aiko shi yanzu ya yarda Allah ne ya aiko shi ina haɗa ka da Allah da ya aiko ka don Allah ka riƙe wannan igiyar ka riƙe wannan igiyar wanda shi kuma da ya manta shi yana da awar Allah ba yana da awar Allah cikin ba amma yanzu ya ga wahala ya ga halaka yanzu ya san shi ba Allah bane har yana tabbatar wa Allah Musa alaihi salatu wassalam don Allah da ya aiko shi kaga saboda wahalar da ya gani da jarrabawa gare shi har ya yarda akwai Allah sannan ya yarda Allah ne ya aiko Annabi Musa alaihi salatu wassalam har ma da ƙari yana cewa ana ƙuri bika zan yi imani da kai zan yi imani da kai shikenan fatadi ra'auna wannan masjidiya ta ni ra'auna wa farra yana gudu tana tsunsa yana gudu tana tsunsa yana gudu masjidiya hatta da sala fi qatl har sai da fir'auna ya shiga fada masjidiyar nan ta bi shi fa fataha subhanahu ba'u ainihin wato ta buɗe bakinta sai da ya zama tsakanin lakan bakin ta na sama da na ƙasa faja ala kasar kasar fir'auna baina fakaihi sai da mutu gaba ɗaya fadar fir'aunan gaba ɗayanta ba ta wuce tsakanin lebar sama da lebar ƙasa lawan mutu la ilaha ma'ana kenan ba maganar fir'auna ba in ka ga dama ta haɗe fadar fir'aunan gaba ɗaya da mutane cikin gaba ɗaya da kayan da gine-gine da kayan alat ne gidan gaba ɗaya su iya haɗe za ta iya haɗewa wannan mu'jiza ce mai girma da Allah mai yake sarki ba annabi Musa alaihi salatu wassalam kana shi da Fir'auna Fir'auna da bai gushe ba yana ta haɗa Musa da Allah ya Musa ina roƙonka da Allah har ya aku da ya kama wannan masjidiya fa akazahu shikenan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya sa musu na albarka sai ya kama wannan masjidiya yana kama ta sai ta dawo sanda sai ya لا إله إلا الله hankali sai ya kwanta ko fa qala lahu sai Allah ka shi annabi Musa alaihi salatu wa salam ce shi sannan uri ka ayatu kufra dama ai shi ne masu kawar ko yace inda gaske yake shi manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi ya kawo maka ayoyi ko ba ka mutu an nuna maka aya ɗaya hankalin sai ya tashi aya ɗaya daga cikin ayoyin da ya nema hankalin sai ya tashi mu'jiza guda ɗaya sannan annabi Musa alaihi salatu wa salam ya ce mata kuma zan nuna maka sauran ayoyi dan nuna maka kadan ayoyi daga ciki shine wannan za a yi dahu sai za mu yi bayda'u min nasiri annabi Musa alaihi salatu yayin da ya cire hannun sai ga hannun yana haske yana kinkani wane hasken rana ainihin wato shi ma daga cikin mu'jiza ai kilahu ma kana alaihi min al-umma sabanin abin da aka san shi a wajen dan adam cewa ga hannun sa ya fitar da shi yana haske wannan mu'jiza ce Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ya bashi duk wurin da yake da duhu sai a ga yana haske idan ya fitar da hannun sa ya Allah ta'ala ya shiga قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون na'am qala al-mala'u min qawmi fir'aun manya manyan yan gaban goshin fir'auna ma'ana waziransa wanda yake ji da su a fada yace ka amma abin da ne Musa ya zo da shi inna hadha la sahibun alim lalle wannan ya kwaranta cikin sihiri kuma ya yi sufi yana da ilimi mai nisa cikin sha'anin sihiri ba abin da Allah ya nuna iya yin sihiri da abin saboda su ba abin da suka sani a lokacin sai sihiri da haka duk abin da wani ya zo da shi ya ci gagarin mutane ya tada hankalin mutane to sihiri ne tun da bautan Allah ba har suna gaya da aure cewa ai yuridu an yukhrijakum min afdikum wa ma ta'amuru kuma da wannan sihirin nasa yana so ya fitar da ku daga ainihin wato kasar ku menene abin da za ku umarni a ma'ana a ɗauki mataki a kai ai ka ɗaba fir'auna jama'a anan kuma yanzu fir'auna ne yake magana wannan sihirin nasa yadda yake da girma zai iya fitar da mu a kan nan da haka menene matakin da za mu ɗauka yana jama'a magana da waziransa a ainihin wato fada ala sabili tashawur akan ainihin wato misali kan fara shawara amma za ta amuru me za ku ce kowa ya sabo ya kawo tunaninsa ina ne mafita akan wannan halin da muke ciki akan wannan sirri da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce shi qalu قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم ga shawarar da suke yi ba ya kan suka ce ai wannan mafita kawai a ne da shi da shi da yan uwan nasu duka su- al'amarin su duka su biyu a ajiye shi a baya akwai yadda za a ɗauki mataki ɗaukar matakin shi ne wa arzu ila fil mala'in hasibi ka aika duk biranen ƙasar maka gaba ɗaya ko ina a binciko maka ƙwararrun ainihin wato masu a taro maka jama'a gaba ɗaya kowane gari ka aika sarkin gari ya maka binciken kwararru a kan sihiri a taro ka duka duk wani wanda aka san shi ya gwada kan alifiri a duk a zo da shi ya so ka bi kulli sahirin ali su zo maka da duk wani mai sihiri wanda ya zama kwararre ne akan ilimin sihirin nan maza a taro maka shi ai ma'ana a yabdul musa fi ilmi sihir wanda zai zama ya fi annabi musa ainihin wato ilimi akan sihiri wa jama'u sihiratu suka sahara anan gudu bifatin sin duk suka taro matsafinsu ƙwararru masu zurfin gaske na ilimi akan sihiri ainihin aka zo da su Allah ta وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين
waja a sahar yanzu an taro ƙwararru cikin sihiri da tsafi zuwa fadar fir'auna aka zo su yawan su sun kai ɗaiɗaiɗaiɗai wajen mutum ɗari shida duk matsafa ne manya manya kowa a garin sa shahararre ne kuma sananne ne ya kware aka ɗinko su daban daban sai da aka taro wajen mutum ɗari shida kullum inda ruwa a kowa da sandarsa a tare da shi إذا ألقاها تكون سبحان هو وإذا يجب سندر لا تزوم سيجيا أو حبل ko kuma suka zo da igiyoyi idan alƙawar ne ya ɗauki iyarsa ya kulu su bana igiyar za ta zama cibiya ƙalo sai suka ce da ainihin wato fir'auna bayan an shiga gare shi a fara ana magana ana tattauna a kan yanzu mun ji idan muka yi rinjaye muka yi galaba a kansa menene ladan inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin muna da lada da za a biya mu kuma mu kasance mu ne masu rinjaye a kansa suka tambayi Fir'auna ana menene ladan su menene sakamakon da za a kowa ma sai an nada shi yana da wata ainihin wato sarauta da za a bashi a fada inna kullu min al-muqarrabi za ku zama kusata a fada ta bayan an biya ku da kuɗi sannan kuma za ku zama wazirai na kusa da ainihin wato kaga wannan daraja ta a ko yayin da ya ji muku wannan yace tabiduna azara za ku samu lada mai yawa sannan wa takununa min al-muqarrabin sannan ku zama cikin wazirai na kusata ko ya zunna annal muqarrabin inda huwa cewa yana tsammanin cewa duk waɗanda suka zama suna da kusaci zuwa gare shi shi din nan ba ai suna da daraja walakin al muqarrabin inda Allah tabaraka wa ta'ala al muqarrabin kam ai a wajen Allah ka zama muqarrabin a wajen Allah shine ka ce mun an gane ko amma dan ka zama muqarrab a wajen ka dauna ai a tsara halaka ne da hasara ko wa tsara halaka ne da hasara ya Allah ya Allah ya Allah ya
Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya saka da alkhairi. Gabanin amsa tambayoyi muna maraba da zuwan Malam Mustapha Ahmad, darakta na Tijjaniya Youth Association yana tare da mu a wannan majalisi da albarka Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce tambaya ta ita ce dangane da raka'atul fajr shin za a iya raka'atul fajr bayan sallar asuba idan mutum bai samu bai samu yayi ta kafin sallar asuba ba assalam
na'am kamar yadda muka bayani jiya cewa raka'atul fajr tana daga cikin raga'i na fili da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kudaitar da sun ayi su suna daga cikin wanda nace da ita da wuturi manzon Allah baya barin su a halin zaman gida ko a halin tafiya sannan ladan su kamar me ainihin wato ya fi duniya da abin da yake cikin ta ko hadisin manzo Allah haka ya tabbata a rakatan alfajr ana yin su ne bayan alfajr ya fito kafin sallar asubahi to mutumin da bai rakatan alfajr a gida ba ya zo masallacin anguwar su za a shiga sallah zai yi rakatan alfajr kafin ya shiga a mutum baya faran wata sallah bayan liman yana iqama za a ta ana iqama za a shiga sallar farilla to ba za ka fari wata sallah ba da haka abin da za ka yi shine sai ka shiga sako ka bi liman to a nan wurin yaushe ne ne rakatul fajr ita tana da falalar da za a iya ramata ana fulfuli ita kadai ce take da wannan ana fulfuli gaba ɗaya ita kadai ce ake iya ramawa a lokacin rama ta kashi biyu ne akwai lokaci na karhanci akwai lokaci na ja'i lokaci na karhanci shine daga bayan sallar asubahi kafin rana ta dago kana iya yin ta amma a matsayin makaruhi a mazhabar malikiya duk da cewa wasu mazhabobin suna gaba kan hancin ma gaba daya amma mazhabar malikiya makaruhi na abinda aka fi so shi ne idan baka samu rakata alfajir kafin sallar asubahi ba kai hakuri ka jira sai rana ta fito sai ka tashi sai kai rakata alfajirin ka in har kana masallacin sannan kuma kai abin da ake ce masa salatu shuru ko akwai salatu shuru ko da yawa wasu ba tare da salatu shuru da kuma salatu duha akwai salatu shuruq akwai salatu duha ita salatu shuruq sallah ce da idan mutum bayan an yi sallah asubahi ya zauna a masallaci yana zikiri yana auratin sa ko yana karatun qur'anin sa kamar mu dan dariƙa muna lazumi yi ko wasu kuma suna wazifa su bayan sallah asuba misali ka kammala komai wannan to zuwa daidai wannan lokacin ko ma ka zauna ma kana bada darsin ilimi idan rana ta fito ta dauke ka tashi kai nafila raka'a biyu wannan yace salatu shuru manzo Allah ya ce wanda ya nafila ba wanda ya zai yi sallar asuba a masallaci ya zauna a masallaci har rana ta fito ya tashi ya nafila raka'a biyu za a ba shi ladan aikin hajji da umra cikakku cikakku cikakku sai da manzo Allah ya faɗa hasa uku to wannan ce salatu shuru to idan ka tashi sai ka kawo kafin ka yi salatu shuru din sai ka kawo raka'a na fajirin ka da kama kar baka yi ta ba bayan kai rakata alfajir sannan kuma sai ka yi salatu shuruf ɗinka to wannan shine daidai lokacin da aka fi so ka yi ta to amma matsalar da ake samu watakila da yawa mutane ma ba sa zama a cikin masallacin har ma a samu damar yin salatu shuruf ɗin ko to kuma in ka fita a masallacin kana iya mantawa to ana sai mu yi abinda malam Bahaushe yake cewa da babu gara ba daɗi ka yi ta bayan sallar asubahi yafi a ce kwata kwata baka yi ta ba ina fata an fahimta wannan shine wallahu ta'ala ala wa alaikum salam la ilaha illallah bai yi sallar asuba har rana ta mutu bai yi ba ya makara a bacci ba abinda bacci baya sakawa eh to ita mutumin da ya makara a sallar asuba kuma bacci ne ya rike shi maganganu ne guda biyu a wajen malamai a mazhabin malikiya har rana ta fito kana bacci ka makara ba kai sallar asuba in ka tashi qara'i za kai za kai niyan qara'i karama amma an kace mazhabin malikiya kamar kamar hanabila da hannafiya suna ga ada'i za kai menene yasa suka ce ada'i za kai saboda ai abubuwa guda biyu in suka hana mutum ya yi sallah akan lokaci da ya laifi a wajen Allah mantuwa da bacci ai ba a kama mutum akan bacci ba a kama mutum akan mantuwa Allah madaukakin sarki ya dage alƙalami akan waɗannan yawa rufi al-qalam an salatin daga ciki wa annasin hatta tazakkara wa annaimin hatta yastakiza yana suna daga cikin wanda aka dage alƙalami akan su yasa suke cewa mutumin da ya makara a sallah asuba yana bacci har lokacin ta ya fita ai rana ta fito kan lokacin ta ya fita ko duk wanda bai yi ta ba qara'i zai yi amma wa'ancan ayyukan suna ganin ada'i zai yi saboda bai da laifi a wajen Allah zai yi ta kamar daidai sanda za a yi ta a lokacinta amma maza maliki ya qara'i zai qara'i zai kuma hadisi ya tabbata cikin wada malik ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da suna hanyar dawa daga jihadi suka zauna za su dan huta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da Bilal ikla alanal fajr ka kula mana da ainihin wato hudawa alfijir kai in ka kai bacci Bilal ya zauna ya jingina a cikin raƙumi yana fuskantar gaba yana kallon yana kokarin lura da hudu alfijir sai shi ma baccin ya kama shi ba ba wanda ya farka a cikin su gaba daya abin da itashe su zafin rana shine ya buge sai tashe su gaba daya suna farkawa gaba daya ga rana ta fito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mu matsa daga wannan kwarin mu matsa gaba domin nan kwarin da muke ciki akwai shedani aka matsa gaba suka yi sallar asubahi jam'i kamar yadda suka saba yin ta a lokacin ta haka da wannan ma malamai suke cewa in dai bacci ne aka makara za a yin ta a lokacin ta ba ma da ma'ana da niyyar ada'i ke a ala'ayi halin ko da dai qara'in ne kai kamar yadda mazhabin malikiya ta tafi a kai to fa baka da laifi a wannan Allah baka da zunubi Allah ba zai kama ka da zunubin baka yi sallah a lokacin ta ba kun san akwai zunubi mai girma ga mutumin da ya bar sallah har lokacin ta ya fita bai yi ta ba zunubin nan ya fi girman zunubin shan giya kwarai da gaske amma ya halari ba yana gaya mana ba man ta'akkara salata hatta kharaja waqtaha fa alayhi zambun azim azambun azim duk mutumin da ibar sallah ya jinkirta har lokacin ta fita to zunubi mai girma ne a kansa abin da yasa wanda ya jinkirta sallah daga har lokacin ta fita bai yi ba hukuncin sa ba kisa amma wanda ya sha giya ai hukuncin sa bulala ne ko ba haka bane ko zina yayi ma hukuncin sa bulala ne sai dan yana taba aure ko ba haka ba shine za a jefe shi wallahi ta'ala
Allah ya saka da alkhairi sai mai tambaya ta biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan mala ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce ni ɗalibin ilimi ne ina so dan Allah malam ya taimaka min da hanya da hanya mai sauki da zan haddace alkur'ani mai girma sai na fara haddar sai abin ya tsaya ina neman malam da Allah ya taimaka min da hanyar da zan haddace alkur'ani babbar magana ai wannan sai ka samu guri sosai wanda shi zai maka bayani dalla dalla to amma dai akwai da yawa manhaji da malamai suka ambata da dama wanda idan mutum ya bi zai iya haddace alkur'ani cikin sauki yana daga ciki babban abin da alkur'ani yake bukata iltiza wato lazumta lazumta kullum kai ɗaya kenan sannan idan kai din ma'ana ka dinga yin dori ka haddace sannan ita kuma tilawa abinda take so abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake jin hankalin mu akan sa at-ta'ahud ana bukatar ta'ahud at-ta'ahud bil Qur'an menene ta'ahud bil Qur'an shine bibiyar tilawa kullum yanzu kowa yana jin Fatiha ba ta da wahala ba ta da matsala kuma ko a bacci aka tashe ka za ka kawo Fatiha shin ba ta da wahala kamar sauran surori ne kana da shi me yasa saboda ta'ahud ɗinta da ake yi kullu akalla ko mun kasalarka ko mun gandarka ko mun rauninka sai ka yi ta sau goma sha bakwai kaga dole ta zauna maka kuma tun kana karamin yaro kana ta yin ta to wannan shi yasa take zama ita tilawa biya ta yau da gobe shine ke mai da ita ta zama mai sauki a tsarin da zaka dauka na yadda zaka dinga haddace alqur'ani kadan kadan shine wanda kowa ma zai iya ko kana da shi akwai tsari in mutum yana da shekara hamsin ma yasa kansa zai haddace Qur'ani zai iya akwai tsarin da yaro yana karami zaka dora shi akan tsarin da zai haddace Qur'ani cikin shekara uku zai iya haddace Qur'ani misali kullun ka dinga daukan aya uku aya uku kaga aya uku nan ka ai kaga zaka iya haddace su ko wai mutumin da yake ganin zai iya daukan aya goma ya haddace su a rana to ya sauƙaƙa wa kansa ya ɗauki aya uku. Kaga wannan aya uku zai ɗauke su cikin sauƙi kuma babu wahala kuma ba za su riƙe masa lokaci ba idan yana da uzurruka da yawa. To in za ka ɗora wa kanka aya uku kuma lokaci guda ka haddace su. To kaga wannan ka same su gobe ma ka ɗora aya uku jibi ma ka ɗora aya uku. In aka lissafi malamai suka ce shekara uku ka gama haddan alƙur'ani. Shekara uku ka kammala haddan alƙur'ani. Ga wanda yake kan wannan tsarin na manhajin yana nan da dama malamai sun yi masa an kasa wani littafi mai suna kaifa ta hafazul qur'an yaya za ka haddace alqur'ani sunan littafin ma kenan ya kawo wa'annan manhajin karikalam din da dalibin alqur'ani zai bi ya haddace alqur'ani mai girma akwai karikalam na babban mutum mai shekaru wanda kwakwalwarsa ba ta rike abu ko to shi ma kar ya da tsammani yana da dama da idan ya sa kansa zai iya haddace alqur'ani shi amma babban abin din da na farko shi haddar alqur'ani wato na farko akwai zaɓin Allah ta'ala yawwa akwai jibilla akwai kuma iktisabi iktisabi shine wannan kokarin da nayi bayani akai jibilla kuma ya istifai wato zaɓin Allah ta'ala Allah ta'ala ya zaɓe ka tun azal kana daga cikin mahaddata alqur'ani to wannan babbar nasara ta farko kenan da mutum zai iya samu wanda in baka samu wannan ba duk irin yadda ka sa kokarin wasu abubuwa ya sun dinga shigo maka ba za ka samu kanka cikin masu haddar alkur'ani an gane to amma ba shi haddar alkur'anin nan kashi biyu ne almuhimmu da duk mahaddacin alkur'ani yana so ya zama a alkiyama a safin mahaddata alkur'ani ko to wanda bai haddace alkur'ani akan kirjinsa ba zai iya samun kansa a wannan martaba domin abin da wasu malamai suka ɗauka haddar alkur'ani na hakika shine aiki da abin da alkur'ani ya karanta shine haddar alqur'ani na hakika to hadda na nususul qur'ani shi ma yana daga cikin nau'i na haddar alqur'ani don falala ce mai girma kowanne yana nan abin da yasa wannan sifofin guda biyu duk sahabbai sun tara su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna kokarin haddar alqur'ani ta yadda za su istihzarin qur'an ko nususul qur'an ala zaharil qalbi in an nemi su karanto yanzu su karanto kamar Allah ramma misali ya dinga rera maka tilawa sahabbai suna da wannan hadda sannan suna da hadda ta biyu ita ce babbar wato aiki da kowace aya da suka karanta ta alqur'ani wannan ita ce babbar hadda da ake bukatan ta a wajen kowa idan Allah bai hore maka haddar nususun alqur'ani ba to ka samu wannan hadda ta biyu aiki da duk abin da alqur'ani ya zo da shi idan kuma Allah ya hore maka haddar to wannan mataki na biyu kuma ya zama dole akan ka ila yau shi kuma wajibin ka ne baya da za ka haddace alqur'ani ko in baka zama ainihin wato kana aiki da abin da alqur'ani ya kanta in da in baka zama haka ba baka zama haddacin alqur'ani baka zama wani mahaddacin alqur'ani ba kamar abin da akwai abin da ake ce masa theory and practical to wanda ya haddace alqur'ani yana da theory na alqur'ani practical din haddace alqur'ani shine aiki da abin da alqur'ani din ya karanta shine aiki da abin da alqur'ani to sahabbai duk sun tara wannan a zamanin manzo Allah akwai mahaddata alqur'ani akalla wajen guda bakwai irin su Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud ko irin su ainihin Zaid dan Sabi wanda shine ma ya hada alqur'ani ma gaba daya shine ya hada alqur'ani bayan ainihin wato irtihaqin iltihaqi ila rafiq al-a'la na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa shawarar sayyidina Umar da ya kawo sayyidina Abubakar da aka ba aka nutsar da shi aka nutsar da shi da kire yadda ya tara ainihin wato alqur'ani akwai manyan sahabbai da yawa guda bakwai akalla wanda suka haddace alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine kaifiyar da idan ɗalibin ilimi ya bi yadda zai haddace alqur'ani insha Allah zai samu haddar alqur'ani cikin sauki Allah ubangiji ya arzuta mu da haddar alqur'ani ne wallahi a'lam lokaci ne akwai saura
Assalamu alaikum. Muna ba ‘yan uwa hakuri wannan ita ce tambaya ta ƙarshe. Saboda lokaci ya ja, gabanin nan akwai canji da muka samu na lambar waya da ake surowa tambayoyi. Wacar yanzu ta daina tafiya mun dawo 070 6438 7746 070-6438-7746 da kuma 080-3220-1902 080-3220-1902 da sai mai tambaya ta ƙarshe ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malan tambaya ne da ni akan ya mace akan shekara nawa ne idan ta kai ba ta aure ba aka ce ruwan gidan ba zai sallah ba sai tambaya ta biyu ya ce shin ya inganta bacci bayan sallar la'asar iya hana arziki?
na maganar cewa shekara nawa ne yarinya budurwa in ta kai waɗannan shekaru ruwan gidan ma ba zai yi sallah ba sai wannan an dai za ta yi aiki gidaje da yawa ba za a lura da su kowa ga wani ai babu wannan a karantarwa musulunci babu wannan a karantarwa musulunci shi aure ya kamata mu gane wani abu shi aure da hukuncinsa daban-daban ne akan mutane hukuncinsa bai zama ittifaqan ɗaya ne akan kowa da kowa ba aure akwai kuma ana magana akan ɗa namiji ko ɗa mace duka ɗaya ne akwai wanda aure yake zamanto masa wajibi dole ya aure idan bai aure ba ya saɓi Allah ko ɗa mace ne ko ɗa namiji ne akwai wanda aure yake zamanto masa sunna kaga ai sunna bai zama wajibi ko in kai kana da ladarta in baka yi ba baka da laifi akwai wanda aure yake zamanto masa ainihin wata mubahi matsayinsa kawai ya halasta akwai wanda aure yake zamanto masa makaruhi akwai wanda aure yake zamanto masa haramu ka koma littafi na minhajul muslim na abubakar jaza'i za ga wannan bayanan duka ya mace ɗan uwa mu gane wani abu idan dai za ta tsare kanta za ta tsare kanta ba za ta faɗa cikin alfasha ba duk iya shekarar ta ɗauka ba ta aure ba ba za ta zama abin zargi a shari'a ba ba za ta zama abin zargi a shari'a ba kuma yanzu ya kamata mu dinga yawa ƴan matan nan ma uzuri ai da yawa ma suna buƙatar auren ko ba haka bane amma auren bai zo ba yaya za su za su je suna layi suna kama samari su ce dole zo ka aure ni ya za su ai yanayi ne yake shigowa yanzu barin gaya muku akwai ƙasashen da kwata-kwata ma so da yawa ƴan matan ma sun fara cin lissafin magana aure sai dai kawai in Allah ya kawo ba a tsammani ni na sha tattaunawa da wayansu in ce to ke yanzu kin gama digiri da gabawan ki digiri kin kin amsali a Maghrib Morocco kin gama digiri kina da shekara kar baka manta tana da digirin nan aikin ta tana sharar masaukin mu ne aikin ta sharar masaukin mu take yi shine nake tattaunawa da ita nace yanzu ke kina da digiri mai qualification din ki kike aiki shara a nan sai ta ce ina da digiri mana sai cikin da digiri ta gaya min jami'ar da ta yi yau shekara nawa da gama digiri sai ta shekara ta shekara biyar da gama digiri nace to yaushe za ki aure nace aure kuma aure kuma wa yake tunanin aure in ba Allah kawai ya kai sa Allah ya kawo maka ba kaga sun fara cire lissafin aure a gansu sai dai wanda Allah ya masa gamuntakar da ma'ana gamuntakar ya dace ko ba haka ba Allah ya kawo masa auren to saboda jarrabawa da aka shiga ta yawan matan sannan mazajen kasar ba ta auren sama da mace ɗaya mace ɗaya kowa yake aure to mu nan daman ta ma shine ko ana auren biyu ana auren uku ana auren hudu ko amma duk da haka matan a yanzu haka an kai akai matsayin da hadisin manzo Allah yake faɗin cewa idan da mutum ɗaya zai aure mata hamsin matan sai su yi saura to ai matan ga su sun yi yawa kuma ga larura na rayuwa ta mutane mutane da yawa suna ga a wannan yanayin rayuwar sana'ar ta ba in- ba inda ta je ba ta da karfi mace ɗaya ta ishe shi in ya ƙaro wata kamar ya ƙara buri a kanka ko kuma zai iya ɗaukar nauyin su ba to wannan shine da haka mata ma- mata a dinga musu uzuri ko ɗan mata in ba su samu aure ba kar ku zama kuna hantaran su kuna zagin su kuna maganganu a kansu gashi nan ta yi sai yawon banza take ta ki yin aure kaza kaza ka kawo mata miji bata yi aure ba ka kawo mata saurayin da zai aure ta na kwarai ta ce ba ta so bata yi ba sai ka yi wannan ne za ka yi mata uzuri kuma ka kawo mata wanda ya dace da shari'a ba irin wanda duk ka ga dama ba an fahimci wannan da kyau irin wanda manzo Allah yake cewa idza atakum man tazawna dinahu wa kulqahu fazawwiju idan wanda ya zo neman auren ku kun yarda da addininsa kun yarda da ɗabi'arsa halayyarsa ku ba shi aure wannan shine amma ba wasu shekaru da za a ce mace in ta kai ba ta yi aure ba to wai tana da wani ma laifi a wajen Allah babu shi babu shi sai dai tana amfani da kin yin auren ba ta yi auren ba kuma tana aikata alfasha to anan ne laifin ta yake tana alfasha anan ne laifin ta yake amma a wajen rashin yin aure ba za su zama mai laifi ba in Allah ta'ala ya kaddara ya kawo mata aure ta aure falima in za ta kare kanta ta kiyaye kanta ko shekara nawa ba ta yi aure ba ba ba ba laifi bane a a- a gare ta wallahu ta'ala ala wannan shi lokaci yayi dan wa ya koyi sauran addu'o'i duka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa mana dukkanin bu- addu'o'in mu da bukatun mu na alkhairi okay bacci ba Allah ya akwai hadisan da suka ambata amma da yawa hadisan malamai hadisin ce bai inganta ba bai inganta ba amma duk sanda aka zargi abu to ka kaurace masa an gane ko shine abin da yafi ka kaurace masa wayansu malaman ba su ya inganta wannan hadisin da ya magana baccin bayan sallar asar yana gadar da talauci ba to ko da ko to misali kuma tana iya yiwa wasu malaman su inganta shi ba amma kuma ya tabbata ko kuma waki ya tabbatar da shi ai akwai wanda waki yana tabbatar da abu ko to kuma an sha gani din dan akwai hadisin da manzo Allah yake cewa wanda arziki ya masa yawa yana so arzikin sa ya koma baya to ya dinga bacci bayan sallar asar wasu kuma aka ce ya dinga bacci bayan sallar asubahi ko ba haka ba shi ma duka yana kore arziki ya ƙara tabbatar da talauci a mutum to ko da abu bai tabbata ba amma ka ji mutane suna faɗin su ka kaurace kai din karka yadda kana yi ka kiyaye wannan shine abin da yake wallahu ta'ala alam سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم على سيدنا محمد الفاتح الكاتب ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح